mala rabu abdurrahman ba sai na ce kaza ba nan dan gida ne mala rabu abdurrahman fa tafaddal mashkura ha ya ta gida su dawo cikin nan babu aran ga garin kudu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي التوب لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابه وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق الجهاد حتى اتاه اليقين من ربه سبحانه وتعالى فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذنا الله وإياكم من النار dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai koni mai kuma iko akan kowa da koni da ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka garin na koli a cikin wannan yanki na jihar na yankin madawa domin tunatar da junanmu abin da ya shafi addininmu malamai sun gabata sun yi karatu wanda ko a iyakan shi aka tsaya insha Allah ta'ala an fa'idanta sun yi kokari kuma za an samu fa'ida da idinillahi ta'ala illa zan cika don biyayya da da'a ga shugabanni wayanda suka zartar da mu akan cewa mu tunatar da junanmu akan wani abu wanda ya shafi addini wanda kuma sai na ji daɗin karatun da duka malamai suka yi kamar shimfiɗa ce ga tunatarwar da zan makaina da kuma da junan mu baki ɗaya malami na farko ya tunatar da mu akan abin da ya shahi al-islam ɗin gaba ɗaya allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi malamin da ya biyo baya kuma sai ya yi muna tunatarwa akan abin da ya shafi illoli na shaye-shaye cikin al'umma wanda kamar yadda jawabi ya gabata daga gare shi shaye-shaye ko ba aya babu hadisi wanda ya nuna ma illa ne kai kwakwalwarka inda ya hankalinka na da hankali ya san ba daidai ba ne in kuma mutum yana ganin shaye-shaye ba abu ba ne wanda yake ba daidai ba to hankalin nashi ne bai da hankali ma'ana hankalin nashi yana da buƙatar a mai saiti shugabanni sun ba mu maudu'i akan zamu tunatar da junanmu akan abin da ya shafi illolin zina illoli na zina to wanda zina ita ma cikin al'umma illa zina ita ma cikin al'umma ko da ba a faɗa ma ba a ja ma aya ta alƙur'ani ba a ja ma wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wanda ya nuna illa da kuma rashin dacewar zina hankalinka in dai yana da lahiya ya kamata ya gano cewa zina ba abu bace mai kyau cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma muna muwafaka ya dora harshen mu akan abun da yake na daidai inda kuskure zai afku Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kuma ya hana harshen mu fadar shi kafin fadar shi in kuma ya riga ya afku Allah madaukakin sarki ya gafarta muna inda kuskure ya afku micece zina yan uwa ko ba yi ta'arifin zina ba ko da ba a bayyana ma'anar abin da zina ba ga bahaushe da an ce zina ya san abin da ake nufi da zina illa dai dan abin da baka rasa ba abin da aka ji dama karamin ɗalibi ne insha Allah ta'ala malamai za su biyo baya da izinin ta'ala za a yi gyaran gwargwadon abin da ya sawwaka malamai suka ce abin da ake ce ma zina ga yare na shari'ar ga yare na larabci da kuma yare na shari'ar musulunci na farko suka ce azzina fi lugha abinda ake ce zina a yare na larabci shine iqamatu alamatin jinsiyatin baina rajulin wa imra'atin shine tsayar da wata alaka tsayar da wata mu'amala wanda take ta jinsi ta halitta tsakanin namiji da mace wanda kuma la turbaku shar'an ba a yi wani kulli gare ta ba a shari'a wanda babu wani kulli da aka yi ga shari'a wanda babu wani kulli da aka yi ga shari'a ma'ana aure bai hada ba to wannan ita ce zina ga yari na larabci kamar yadda malamai suka ce ga shari'a kuma suka ce huwa idkhalul ashafati fi farji adamiyyin min ghairi nikahin wala milkin abinda ake ce ma zina a shari'a suka ce huwa idkhalu huwa idkhalul hashafati shine mutum ya shigar da al'aurashi ko kuma kan al'aurashi fi farji adamiyin a al'aura ta mace dan adam min ghairi nikahin ba tare da kulla aure ba wala milki kuma ba tare da mallakarta ba shine ba tare da aure ba sannan ba tare da mallaka ba matsayin baiwa kenan to wannan shine zina alal aqalla a takaice ma'ana ma'anar zina to hukuncin zina a shari'ar musulunci kahin mu zo ga illolin ta dama karatun yana da gaba guda biyu a guda uku zuwa hudu insha Allah ta'ala Allah ya muna gamtakatar ya muna muwafaka wurin ambaton su yadda ya kamata farko Allah madaukakin sarki game da ayyuka wayanda suke na haramun Allah maɗaukakin sarki wayan ayyukan da ya haramta kusan malamai suka ce babu wani aiki wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambata ƙarara akan cewa kada ku kusance shi ba wai ka aikata shi ba a shi kusanta shi ma Allah maɗaukakin sarki cewa ya kada a yi in banda ayyuka guda biyu a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ambace su kafin kawo su game da dukkanin ayyuka waɗanda suke na alfasha Allah maɗaukakin sarki cewa yake yi alramma قل تعالوا أتل ما حرم ربكم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
الله مدوكين سرجي wannan shine muhallin shahid wannan gaba da malin ya karanta mana Allah madaukakin sarki game da dukkanin wasu ayyuka waɗanda suke na laifi na alfasha sai Allah madaukakin sarki ce wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci duk wani aiki wanda yake na alfasha to saboda muhimmancin a nuna ma illar abin da a cikin zina bayan ta shiga cikin cewa wala taqrabul fawahisha sai Allah madaukakin sarki kuma ya ware ta da ambato kahin ita sai dukiyar maraya ita ma Allah madaukakin sarki cewa kada a kusance ta wurin ci tare da banna Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqrabu malal yatimi wala taqrabu malal yatimi إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده الله مدوكين سركي أنا آية ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا كذا كوكسنشي مال اليتيم دوكي المرايا ma'ana ta fuskar ci wanda yake na banna ba tare da haƙƙi ba wanda shari'a ta yarda da shi sai Allah madaukakin sarki ce to kusanta ta ga ku kada ku yi kusanta ta hanyar ci da banna to sai kuma muhallin shahid cikin cewar Allah madaukakin sarki wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah madaukakin sarki ce wala taqrabu zina ya ku bayi kada ku kusanci zina mu duba dukkanin ayyuka Allah madaukakin sarki cewa yake kada ku yi su su kada ku aikata dauko wannan ayar da ke cikin wayannan ayoyin wala taqrabu wala taqtulun nafsa allati harrama Allah da ire-iren su wayannan ayoyin cewa Allah yake kada ku aikata amma ita zina da cin dukiyar maraya saboda illar su ga dan adam da kuma al'umma sai Allah madaukakin sarki ce su ba kada ku yi su sai Allah ce kada ku kusance su ma ma'ana yanzu in mutum har yayi zina to yana da laifi kusan lunki guda biyu lunki na farko kusantar ta ma Allah maɗaukakin sarki ya hana shi ya zo ya kusanta sannan ga kuma laifin aikatawa to shine Allah maɗaukakin sarki ka cewa wala taqrabu zina ya ku bayi kada ku kusanci zina innahu domin ita alfasha ta zina innahu domin ita zina kana fahishatan ta kasance wata irin gagaruma alfasha ce mana wani irin mummunan laifi ne mai girma kwarai da gaske shi na sa malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki ya ambace fahisha din da nikira mana sai ya ambace shi ya ambace shi da nikira shine innahu kana fahishatan sai Allah ce lalle wata irin alfasha ce wanda take mai girma wasa a sabila kuma makonar mazinaci da mazinaciya makonar su ta munana hanya ce wanda ba ta da kyau cikin al'umma wannan kenan game da abun da ya shayi haramcin zina ko nan dai muka tsaya insha Allah ta'ala mun dai ji abu ce wadda Allah madaukakin sarki ya haramta ta to sai illolin zina wanda shine muhallin sha shine maudu'in da aka ba mu tattaunawa zina tana da illoli cikin al'umma tana da illa ga meyinta tana da illa ga duk wani dangi makusanci nashi sannan kuma tana da illa ga al'umma ga baki ɗaya mujmal na al'umma society da al'umma ka rayuwa in dai zina ta bayyana to wannan wani ya zama to ta mai wata gagarumar illa wanda illolin nan su ne za mu ji kamar haka gwargwadon abin da ya sawwaka shine illolin zina da kuma haɗarin da a cikin aikata zina ɗin nan illa ta farko zina tana jawo ma mutum a lullun kamai azaba mana koda ya zamanto yana ya zamanto daga cikin yan wuta to wanda yake mazinaci azaba shi cikin yan wuta ma tana zama nunkin balunki Allah madaukakin sarki yana lullunka mashi azaba saboda saboda sanadiyar zina Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك, ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا Allah maɗaukakin sarki a wannan ariyat yana ambaton siffa ta muminai bayan Allah mutanen kirki sai yake cewa ga wata daga cikin siffofinsu Allah ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar daga cikin siffar bayan Allah mutanen kirki su ne waɗanda ba su kiran wani tare da Allah maɗaukakin sarki ma'ana ba su shirka da Allah wurin bauta mashi da wani daga cikin halittun shi الذين لا يدعون مع الله إلها آخر سنن ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ba su kashe rai wadda Allah maɗaukakin sarki ya haramta a kashe ta sai da haƙƙi na shari'a ma'ana rai da ta kashe rai ko kuma ɗaya daga cikin abubuwan da in mutum ya yi za a kashe shi sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya kuma daga cikin siffofinsu ba su zakke ma zina ma'ana ba su aikata albasha ta zina wanda shine muhallin shahid Allah ce wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wa'ancan abubuwan da ma zina kanta yalqa athama zai haɗu da wani irin gagarumin zunubi ranar tashin alkiyama ko kuma tun a nan duniya zai haɗu da wani irin gagarumin zunubi a ranar gobe kiyama kuma sai Allah madaukakin sarki ce yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama za a rubanya mashi za a nunnunka mashi azaba sanadiyar mi sanadiyar zina wanda wannan illa ce daga cikin illolin zina a ce ko cikin waɗanda ake azabtarwa shi wannan azaba shi lunkin balunki ce saboda mi saboda illa ta zina na farko kenan daga cikin illolin zina sai illa ta biyu wadda zina tana jawo wannan illar bulala mutum yau a ce an tara gaban al'umma an bu amma mutum bulala kan wata kan wani abu da ya aikata na laifi ba karamin kaskanci bane yana jawo mutum da zuriyar shi illa Allah madaukakin sarki shi ma ya bamu labari a cikin alqur'ani mai girma a cikin surat a cikin suratul nur yake cewa az-zaniyatu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الله مدعوك جنسا يتي الزانية مزناتي مجي والزاني دكما مزناتي نمجي التي فجلدوا كل واحد منهما كما كوانا ايدا كتشنسو بولالا مئة جلدة بولالا دي sai kuma Allah madaukakin sarki ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun kada wani tausayi ko jin kai ya kama ko wurin masu bulalan nan domin min addinin Allah ne za ku zartar to ku duba amma mutum bulala ɗai ɗai har bulala ɗari wannan ba karamin tozarci ba ne ba karamar illa ba ce ga rayuwar shi da ma al'umma shi kuma gaban al'umma cikin al'umma za a yi wannan hukuncin za a yi wannan bulala wannan illa ce ita ma daga cikin illolin zina shine bulala mutum jawo ma mutum bulala bancin ranar alkiyama ta jawo mai lunkin balunki na azaba to kuma nan duniya ma za a mai bulala wadda bulalan nan illa ce kamar yadda muka ji gashi Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a mutum bulala in an kama shi da laihin zina amma wanda za a mabulala wanda wanda aka samu bai taba aure ba ko wanda aka samu bai taba aure ba shi za a mabulala amma wanda ya taba aure ko da yanzu sadda aka kama shi da da laihin na zina bai da aure amma ya taba yin aure can baya ko kuma yanzu ma da aka kama shi da laihin zinat yana da aure to kuma hukuncin shi ya fi karfin bulala kamar yadda bayanin shi zai zo nan gaba insha Allah ta'ala sai illa ta uku daga cikin illolin da zina ke jawowa shi wanda an mazinaci da kuma wadda an mazinaci ya mace sannan abu na a ƙarƙashin waccan aya abun da zan ƙara muna tambihi a kan shi cewar Allah maɗaukakin sarki azzani ya tuwa zani mana a nan sai Allah maɗaukakin sarki wurin laihin zina sai Allah ya fara gabatar da mace kahin a gabatar da namiji sai malamai suka ce akwai hikima saboda idan mace bata aminta ba namiji ba zai taɓa iya zina da ita ba in dai zina aka magana ba hukuncin kuma a tilasta ta a mata fyaɗe ba to wannan mace tana da rawar da take takawa sosai mana in aka samu mazinata zina dai ta sha'a ta sha'awar namiji da mace malamai suka ce to laihin macen yahi yahi laihin macen yahi yawa bisa ga laihin bisa ga laihin namiji ma'ana dan sai da yaddarta da amincewarta shi na sa Allah madaukakin sarki wurin zina sai ya fara ambatonta sai ce azzani ya tuka ya ce wazzani amma wurin sata da wurin sauran laihuka sai zaman to Allah namiji ya fara ambato saboda yanayin yanayin jara'a da ƙarfin hali na namiji amma wurin zina sai Allah ya fara ambaton mace daga cikin illolin da zina ka jawo wa cikin al'umma ko ka jawo ma mai ita wanda an mazinaci ko mazinaciya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ba su auren ba mai auren su sai ire-iren su wa kajunan su Allah ce azzani la yankihu illa zaniyatan azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatin wazzaniya والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله مدوكين سرجيتي الزاني shi wanda an mazinaci namiji la yankihu bai kamata ya auri kowa ba illa zaniya tumfaci wadda take mazinaciya kalashi haka kuma wazzaniyatu ita ma wadda an mazinaciya mace la yankihuha ba wanda ya cancanta ya kamata ya aure ta illa zalin sai wanda yake mazinaci irin ta au mushrikun ko kuma wanda yake arne mushriki sallah ce wa hurrima zalika ala almu'minina Allah madaukakin sarki ya haramta wannan ga waɗanda suke mumine mana Allah ya haramta wanda an mumini ya auri wanda take mazinaciya ko wanda an mumina a aura mata wanda yake mazinaci Allah ya haramta wannan ya hana wannan saboda haɗin bai yi daidai ba akwai abin da malamai ka ce ma alkafa'a ga game da abin da ya shahi ma aure to babu alkafa'a na a ɗauko wanda Allah yayye a haɗa shi da wanda ba lahiyya ba mazinaciya ko a ɗauko wanda wanda an mazinaci a haɗa shi da wadda Allah ya yi wadda ba mazinaciya ba Allah ce wa hurrima zalika ala almu'minina Allah ya haramta yin haka aikata hakan ga waɗanda suke mu'minai sannan na daga cikin illar zina illa ta hudu shine naz'ul iman zina tana tana son ce ma mutum imani tana cire ma mutum imani zina tana cire ma mutum imani mana wanda yake mumini to ba za a same shi da laihi na zina ba wanda yake mumini ba za a same shi da laihin zina ba an ruwaito hadisi daga al bukhari da muslim sun ruwaito hadisi daga sahabin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dusi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa shine abin da muka ambata cewa illa ta hudu da zina ka jawo ma mutum shine naz'ul imani tana cire mashi imani ma'ana zina tana cire imanin mutum muka ce abu bukhari da muslim al bukhari muhammad al bukhari da al muslim muhammad bin isma'il al-bukhari da al muslim ibn muslim ibn al-hajjaj al-qushairi sun ruwaito hadisi a cikin ingantattun littafansu wanda daga abu huraira shi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la yazni zani mazinaci ba zai yi zina ba mazinacin nan namiji ne ko mace duk sun shiga ciki hina yazni alhali lokacin da yake zinan nan wa huwa mu'min yana da imani mana in dai mutum na zina to lokacin da yake zinan nan ko da can baya ko mumini ne to za a cire mashi rigar imani a wannan lokacin sai dai in ya gama ta daga baya in mai da ita zai yi ya mai da ita to kun ga zina tana cire ma mutum imanin shi da hujjar wannan hadisi na Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa arda yace manzo Allah yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mumini ba zai yi a mazinaci ba zai yi zina ba alhali lokacin da yake zinan ne yana dauke da imani yana da imani illa ta hudu kenan daga cikin illolin zina illa ta biyar daga cikin daga cikin illolin da zina take haifarwa shine zina tana jawo ma mutum zina tana jawo ma mutum hushin ubangiji Allah madaukakin sarki da kuma tsananta mishi azaba a ranar tashin alkiyama har yau dai Abu Huraira Abdurrahman ibn Shakar Ad-Dusi ya ruwaito hadisi yake a ruwaito hadisi daga gare shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce thalathatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alimun abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salafatun akwai wasu nau'ukan mutane guda uku la yanzuru ilaihim yawm alqiyama Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama ranar tashin alqiyama Allah ba zai tsalkace su ba ranar tashin alqiyama Allah ba zai Allah ba zai magana da su ba magana ta aminci ranar tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lahum azabun alimun ko azimu a wata ruwaya manzo Allah ce suna da wata irin azaba mai girma ko wata irin azaba mai raɗaɗi ranar tashin alkiyama daga cikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mazinaci shi ne daga cikinsu sai manzo Allah ce akwai mazinaci to kun wannan illa ce da zina ka jawo ma mutum shine hushin Allah madaukakin sarki da kuma tsananta mashi azaba ranar tashin alkiyama shine manzo Allah ya ambaci wa shaykhun zanin daga cikinsu akwai wanda yake mazinaci mazinacin na manzo Allah ya ambaci cewa shaykhun ma'ana tsoho to da tsoho da wanda ba tsoho ba duk sun shiga ciki daga cikinsu kuma sai manzo Allah ce wa malikun kallabun da wanda yake mai mulki kuma makaryaci ga girman da Allah ya bashi na mulki da kwarjini ga jama'a amma kuma sai ya zo yana musu karya sai manzo Allah ce na ukun su shine wa ainun mustakbiru da mutum wanda yake talaka mara shi amma kuma ya dauki girman kai rawanin tsaya ya dora ma kanshi shi bai da bai ba wani ajiya ba amma kuma girman kai dagawa ya kama mutane sai manzo Allah ce to nau'ukan wa'anga mutanen guda uku Allah madaukakin sarki ba zai tsarkake su ba ran alkiyama ba zai magana da su ba ba zai dube su ba dubau na rahama sai manzo Allah ya ambace su wanda mun ji muhallin shahid daga cikin su akwai wanda yake mazinaci haka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari yadda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi hadisin samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu wa arda yake cewa jibril da mika'il a cikin hadisi yake cewa mala'ika jibril da mala'ika mika'il sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sai mazalla mai tsira da amincin Allah ya yi bacci yana kwance a cikin bacci wannan mun san mafarkin annabawa abinda suka gani a cikin bacci da a farke to duka ɗaya ne shari'a ne to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kwanta yana bacci sai mafarkin mala'iku guda biyu sun zo mashi shine mala'ika Israfil da kuma mala'ika Mika'il sun zo wurin shi sai suka sai suna tattaunawa wa kajunansu sai suka tashi manzo Allah tsira da amincin Allah sai suka buga wani misali menene misalin da suka buga gashi kamar haka yace ja'ahu jibril wa mika'ila qala fanqala a fanqalaqna fa ataina ala mithli at-tanuri a'lahu diqun wa asfaluhu wa asfaluhu wasi'un a'lahu dayyqun wa asfaluhu wasi'un sun zo wani annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka buga wani misali mana sun zo kamar kace da wata abin da ake ce matan da abun tuyan masa mana abu wanda bakin shi ya matse amma kasan shi kuma yana da yana yalwatacce faƙala sai suka ce na'am ƙala sai ce fanbalakna fi fanbalakna fihi fa'iza fihi rijalun wa nisa'un mana sai suka ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa sama cikin tahiyar su manzo Allah ce sai muka wuce zuwa ga wa'ansu mutane maza da mata muka wuce zuwa ga waɗansu mutane maza da mata waɗanda suke ga sunan tsirara fa idahum yatihim lahabun min asfalihim fa idza atahum dhalika lahabu asahu min shiddatil hari duk sadda muka wuce zuwa gare su ga wasu mutane ana ma'azaba maza da mata wani irin wari yana fitowa daga gare su wanda warin na yana cutar da halittun da suke cikin waɗanda suke ɗan wuta ma wannan warin yana cutar da su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika Jibril da Mika'il wa'annan wa'annan kalan mutane ne sai aka ce ai wa'annan mazinata ne ana masu zina a ana masu azaba da al'aurar su saboda alfashin da suka kasance suna aikatawa ta zina kun ga wannan illa ce da zina ka jawo a cikin al'umma ka jawo mai illa ce da zina ka jawo mai aikata ta wannan kenan game da abin da ya shahi illa ta zina illoli guda biyar ko shidda illa ta shidda har zuwa illa ta goma sha ɗai an rawaito hadisi daga anas dan malik allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisi iyakum wa zina fa inna zina sittu khisalin fa inna fi zina sittu khisalin ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iyyakum wazina ka shedin ku ku ji tsoron aikata zina domin ita a cikin zina tana akwai waɗansu ɗabi'u guda shidda da ke samun mazinaci sai manzo Allah ya ce ukun su za su same shi tun a nan duniya sauran ukun kuma zai haɗu da su gobe lafiya gaban Allah maɗaukakin sarki to wa'anne irin wa'anne irin wa'anne irin illoli ne ke samun mazinaci wanda manzo Allah ya ambaci guda shidda din nan ga biyan mun karanto ga shidda yanzu za mu karanta a gurguje kamar haka sai manzon Allah ya ce fa amman lawati fi dunya illolin da za su samu mutum mazinaci a nan duniya na farko sai manzon Allah ya ce fa dhahabu nuril wajhi zina tana yaye ma mutum hasken fuska kwarjinin da yake da shi cikin al'umma in aka ce wanga mazinaci ne to ko da wanda bai san mazinaci ba ne bai da wani kima bai da wani kwarjini gare shi saboda ni Allah ya riga ya cire wannan kwarjinin a fuskar shi saboda ni yadda bai ji kunya Allah madaukakin sarki ba ya saba ma Allah madaukakin sarki ta aikata hanyar aikata zina to shi ma Allah madaukakin sarki sai ya cire wannan haibar da wannan kimar da kwarjinin da yake da shi ga al'umma na farko kenan sai manzo Allah ce abu na biyu da zai haɗu da su a nan duniya inqita'ur rizq shine zai zamanto mai yankakken arziki ma'ana zina tana kawo mutum talauci zina tana kawo mutum talauci mu auna ko da hankalin mu jama'a mazinaci wanda yake mazinaci ko yanzu ga al'ada ɗabi'ar ɗan adam ya zamanto mutum ga an gan shi yana harkoki na samun kuɗi yana samun kuɗi amma ba a ganin su ba a san me ya kai ba bahaushe me yaka cewa wani ya cika abu kamar dai wanda yake mai biyan mata to illa ce daga cikin illolin zina mana tana kawo ma mutum tawaya arziki sai manzon Allah ya ce wa sur'atin da kuma gaugawan mutuwa zina tana yanke ajalin mutum mana ko da lokacin mutuwar shi bai kai ga cika ba to sanadiyar zina tana jawo mutum karamcin shekaru wanda manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ambaci wannan a cikin wannan hadisi abubuwa guda uku kenan da za su samu mai aikata zina to a nan duniya waɗanda suke na tawaya ne da kaskanci gare shi sai manzo Allah ce fa wa ammal lawati fil akhirati amma guda uku waɗanda za su samu mazinaci a ranar lahira fa ghadabur rabbi zai haɗu da hushin ubangiji Allah madaukakin sarki mun ji a cikin ayoyin da suka gabata a baya wasu'ul hisab sannan zina za ta jawo mutum mummunan hisabi mana mazinaci wanda bai tuba ba daga aikata zinan nan to zai samu mummunan hisabi a ƙarshen rayuwar a ƙarshen rayuwar shi gobe alkiyama gaban Allah madaukakin sarki sai malai yace wa hululun finnari da kuma dawwama da tabbata a cikin gidan wuta zina tana dawwamar da mutum da tabbatar da shi a cikin gidan wuta wanda wanda wanda ya mutu yana aikata ta matukar bai tuba ba sannan abu na ƙarshe zina tana zubar da kima da mutuncin mutum da wadda ya yi zinar da ita don haka yan uwa ina jan hankali zuwa gare mu ya kamata mu kiyayi aikata abun da ya shahi alfasha ta zina mun da ji Allah madaukakin sarki ya ambace ta da cewa alfasha ce wadda take mai girman gaske alfasha ce wadda take tana dawwamar da mutum tana tana sa Allah ya lullunka mutum azaba a cikin gidan wuta in ya mutu yana aikata ta matukar bai tuba ba abu na ƙarshe da zan rufe da shi ya ku yan uwa mu sani ita kanta gabar da mutum ya yi aikata zinar da ita shine al'aurar shi to ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa da za a babbaki ya yi magana to zai zaman to ko yadda yake karya nan duniya to ko alkiyama baki yana iya furta karya gaban Allah madaukakin sarki amma dan magance wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ranar tashin alkiyama gabubuwa za su yi magana Allah ke cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun Allah ce ranar tashin alkiyama za mu ruhe bakunan mutane bakin za mu ruhe bakunan su gaban su za su yi magana kafa za ta ce da ni aka taka aka aikata kaza hannu zai ce da ni aka yi kaza haka ita ma al'auran mutum farjin mace ko kuma al'auran namiji za ta ce da ni aka yi umfani aka yi zina ya Allah maɗaukakin sarki shi na sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa a cikin abiyat da yayi akan akan wannan yake cewa tara al'aba itan biqu bil ma'asi idza du'iya ibn adama lil hisabi yake cewa ranar tashin alkiyama taral a'aba zaka ga gaban dan adam tambiku suna magana suna furuci bil ma'asi da zunuban da ya aikata yaushe sai ce idza du'iya ibn adama lil hitabi lokacin da aka kira dan adam domin a mishi hisabi abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai inda kuskure ya afku Allah ya gafarta muna ya shafe shi kuma a cikin zukatanmu وبهذا القدر كفاية فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله